بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bogare shi da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar asabar 13 ga watan sha'aban a shekara ta 1434 Allah hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 22 ga watan 6 a shekara ta 2013 lissafin miladiyya ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi inda muka tsaya makon da ya gabata wajen sharhin da malam mai sharhi ko mai taliki akan wani littafin yi mana malam salih ali sheko cikin bayaninsa muke amma don maganar ta miƙe na mu ɗan yi baya kaɗan don mu ɗauko zancen daga inda zai zama karin maganar ko in ce karin zancen bai goce ba a baya ka dama yana maganar cewa wato daga cikin mutane akwai wanda suke dacewa da waɗanda suke da'awar walittaka bisa duk abin da suka faɗa su sallama musu umarninsu da hannunsu akan cewa sun yadda da cewa waɗannan mutane wato waliyai ne shi shi ne yake cewa ittafaqa auliya'ullahi su waliyan Allah ɗin na haƙiƙa sun yi ittifaki akan cewa mutum da za ku ga yana yawo a sama wato a cikin iska ko kuma ku gan shi yana taka ruwa yana tafiya a kan doron ruwan ba tare da ya nutse ba to kada a rudu da shi sai an duba an ga biyayyasa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma dace wasa da yake ga umarnin annabi da hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to a cikin ƙarƙashin wannan da ibn taymiya ya faɗa shine malamin ya sako ƙasa yayi bayani bayan ya kawo ce wannan magana duka an gina ta ne akan abin da ya gabata a baya cewa waliyan Allah fa baki ɗaya ba sa zama waliyan Allah sai sun zama masu biyayya ga Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita walittaka ba da'awa bace ba tare da dalili ba don haka yace a cikin mutane akwai wanda yake kuskure a wannan wurin sai ya rika cewa a wannan ku ai wali ne don haka zai karbi duk abin da yake faɗi komai ya faɗa duk abin da ya zo daga gare shi kawai za a karba har ya ce abin nan ka yake cewa za a fayi ƙubalu min kuma ja a bihi ma zukira yake ala asasi hadhihi almuqaddimati albatila annahu waliyul lillah cewa za a karbi komai nasa akan wannan asasi cewa aiko wannan mutumin waliyi ne tunda ko waliyi ne to komai nasa sai a karba ya ce wannan ba daidai ba ne to shi ne ke cewa mutum ba zai zama waliyin ba ma a haƙiƙani idan har ya saba wa umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a musamman ya fada cikin abubuwan da suke sa mutum fasiki ya zama fasiki ko kuma a wasu al'amura na bid'a ko ma shirka duk ana samun irin waɗannan to sai ce ya zama kuma a miƙa masa lamarinsa a sallama masa waɗannan al'amura na bidi'a ko shirka ɗin akan cewa kawai waliyin Allah ne ya ce wannan ba daidai ba ne ya ce wannan abin shi ne ya sanya da shirkoki da bidi'o'i suka rika yaduwa a garuruwa da yawa na musulmi ba don komai ba saboda wato wannan aƙida mummuna da ba a fahimci me ake nufi da waliyi ba shi yasa muhimmancin dama wannan littafin kenan a duk mutumin da ya karanta shi insha Allahu zai fahimci wane ne waliyin Allah na gaske wane ne kuma waliyin da shi ya naɗa kansa ko kuma wasu ne suka naɗa shi ba shi da dalili a kai domin ba wai waliyan ne babu ba ba ƙaryata waliyai ake ba tabbas akwai waliyai amma ba waliyai zuwa za su gaya maka su waliyai ba ne kuma ba wai don suna yin wani abin mamaki ne suka zama waliyai ba ko irin wannan a ga mutum an tafi wani wuri ya riga ku zuwa ko a ce kullum yana sallah a maka yana dawowa kuma gashi kuna ganin sa to ba irin waɗannan abubuwan su suke sa mutum ya zama wali ba abin da ke sa mutum ya zama wali shine biyayyarsa ga qur'ani da san alqur'anin Allah da san hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san manzon Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai yake cewa waɗannan abubuwan su suka jawo irin wannan abu ya yadu yace fa innahu yakunu hadha alwaliyu hayyan wa yakunu fasikan zaka samu wannan waliyin gashi da rai kuma ka samu ma fasiki ne fasiki yana ayyukan sabo baya sallar wajibi haka yana sakaci da addini sai abin da ya ga dama zai amma sai ka ji ana ce masa wali wani ma mahaukaci ne wani ma jaki jaki an taba ce masa wali kamar yadda sha baku labari yawwa ko wani jaki wai haka kawai sai malam mai abdulwahab sha'arani ya ce ai wannan jakin shi ma wali jaki dai duba akwai takaici yawwa to shine sai ke cewa har mutum zaka ga yana soyartarwa mutane shine ma'ana fayuhabbibu linnasi ba'd almunkarat yana sa mutane su rika san wasu abubuwa ma munana ko wasu bidiyo'i domin abin da zai samu a wurinsu na kuɗi domin dama asalin abin wasu ba wai ibada ce hakika ta kai su ba zuwa ga irin wannan bu'a'a abinda za su samu na kwabbai a hannun mutane shine babban abu wasu kuma su bautar da zuciyar mutane kawai su zama bayansu suna yi musu abin da suke so ko kuma abin da zai samu na wata daraja ko mutunci a idan mutane da makamantan wannan ya ce to za ga mutane suna itikadin cewa wannan waliyi ne sai su bi shi akan wannan abun suna cewa a'a wannan ai maganar da kuke ji mun faɗa waliyi wane ne ya faɗe ta to sai ce abin da zai ruguza wannan lamari baki ɗaya shine a tabbatar da dalili a gaya wa mutane cewa ita fa walittakan nan ba ta kasancewa sai ga muminai masu tsoron Allah don haka kada mutum ya ruɗe ka don yana abin mamaki ko yana yawo a sama kaga ba a ma ga irin waɗannan ba aiko? ko yau amma dai ko da za ka ga mutum kawai ka ganshi yana yawo a cikin garin nan haka a sama akan saman gidajen mutane yana tafiya yana takawa ko kuma a je ruwa a ganshi ya taka ruwan ya tsallake yana dai abubuwa na mamaki duk wannan ba shine alamar cewa Allah yana son sa waliyin Allah bane alama ita ce ku ganshi in Allah ya ce ayi abu kaza to yana sahun gaba ana yi da shi in Allah ya hana abu kaza to yana cikin manyan masu nisanta ba wai ana surutu ana saba wa Allah ana abin da aka ga dama kuma sannan ana walittaka ba wannan ba zai haɗu ba ba haka bane yau domin Allah maɗaukaki ya iyakance mana ya ƙwalƙwale mana ya bayyana mana mai ake cewa wali ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lalle waliyan Allah babu tsoro gare su kuma ba su bakin ciki bisa abin da ya gabace su sannan alamar su ita ce ko su waye su su ne waɗanda suka yi imani kuma suke bin dokokin Allah domin takawa ma'anarta shine bin abin da Allah ya ce shine ma'anar takawa domin ka sa iyaka tsakaninka da wutar jahannama da azabar Allah kada ya azabtar da kai duk abin da zaka yi da Allah subhanahu ta'ala ya ce ayi to kayi wanda ya ce kada ayi to kada ka yi shi domin kada ya azabtar da kai in kai haka kai ne mai takawa to masu wannan imani da takawa su ne waɗanda suka cancanci a ce musu waliyai nan ne muka tsaya to sai ce falmu'minu alladhi haqqaqa al-imana wa arkanahu mu'minin da ya tabbatar da imani ba hassala bane gyara haqqaqa ne na sha gaya mana wannan sharhin wasu ɗaliban ilimi suka rubuta shi daga baki daga jin kaset na sharhin malamin da ya sharhi cewa ya hassala shi mai rubutun ya ji kamar ya ce haƙaƙa na koma na ji sautin nasa da kaina haƙaƙa ya ce ba hassala ba yawwa saboda darasin nasa akwai shi a sharhin har yanzu ma'ana a sauti har yanzu to yana cewa fal mu'minu alladhi haqqaqa al-imana wa arkanahu shi mumini wanda ya tabbatar da imani ma'ana ya kai imani ya tabbatar da shi yadda ya kamata ya yadda da abin da Allah ya ce a yadda da shi kuma yake aikata abin da Allah ya ce a aikata kuma ya tabbatar da rukunan imani har yanzu almuttaqi mai taqawa alkha'if min Allah jalla wa ala kuma mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wal mumtathilu lil wajibi mai aikata abin da Allah ya wajabta a kansa wa yantahi anil muharrami kuma yana hanuwa daga duk abin da Allah maɗaukaki ya haramta wa yaujalu qalbuhu ba wa wajila bane ya kawo shi da sigar mudari'i wa yaujalu qalbuhu min Allah wajila yaujalu qalbuhu min Allah kuma zuciyarsa take tsoron ubangiji subhanahu wata'ala wa yasta'iddu li liqa'ihi kuma yake shirin haduwa da ubangiji yace wa hadha huwal muttaqi wannan shi mai takawa kamar yanzu a tambaye mu ne wane ne ake nufi da mai takawa to wannan abubuwan da ya faɗa shine takawa mun ji ai wanda ya yarda da abin da Allah ya ce a yarda da shi yawwa ya haƙƙaƙa imanin sai ya haƙƙaƙa tauhidi babu shirka ba bid'a da rukunan imani duk ya yarda da su ba zai zo ya yarda da wani abu ya kareta wani abu ba in an ce rukunan imani mun sani imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar ƙarshe da kaddara wannan su ne rukunan imani to kar a samu mutum yana da targaɗe a ɗaya daga cikin waɗannan ya yarda da komai imani da Allah kuma imani da rububiyar Allah da uluhiyar Allah da sunayen Allah da siffofinsa duk ya zama baka da matsala a wannan gefen sannan kuma kana jin tsoron Allah kuma sannan kana bin dokokin Allah duk abin da Allah ya wajabta kai ne a gaba kana bi kuma kana hannuwa daga duk abin da Allah ya haramta sannan kuma ya zama zuciyarka tana raurawa tana tsorata daga Allah sannan kuma kana shirin haduwa da ubangiji yace to duk wanda ya samu waɗannan sifofin shine fa mai takawa kaga ashe maganar ba kawai ta yin wani abin mamaki bane sai ce wa huwa almu'minu alladhi yurja an yakuna waliyyan lillahi jalla wa ala mai wannan siffofin shine fa muminin da ake sa ran ya zama waliyin Allah ba lalle bane dan yana waɗannan amma inda yana yi Allah subhanahu wataala zai dauke shi a matsayin waliyinsa to amma wannan alama ce da za ta sa a gane wannan shine waliyin Allah to dan sai sai sai ce wa haula alladhina ja'u bil bid'i eh ina ga mana abin da naji sautin ne yawwa wannan mai rubutun ne rubuta wannan da ke gurinku shi abin da ya faɗi shine wa ha'ula illazina ja'u bil bid'i yawa waɗannan da suka zo da bid'o'i wa shirkiyati da kuma shirkoki iri-iri a waɗanda suka aikata ma'ana abubuwan bid'o'i da shirka iri-iri sai ce falaisu min auliya illa to ba sa cikin waliyan Allah yawa ba sa cikin waliyan Allah duk wanda yake bid'a duk wanda yake shirka da Allah to ba za ka sa shi cikin waliyan Allah ba yace faraja amruhum fin nasi lamarin su ya yadu ne kawai cikin mutane wan nasu la yanzuruna su mutane ko ba sa dubawa hal huwa waliyun am laysa biwali ba sa dubawa su ga cewa wannan mutumin da ya zo mana waliyin ne na gaske ko ba waliyin bane na gaske kawai daga ya zo musu sun gaina wani abubuwa wasu ma su za su kirkiro labaran su ce ai wata ran ana tafiya an yi kaza sai aka ga shehu ya yi wane ne ya yi wane ne ya ce kaza sai kuma ga abin ya faru kamar yadda ya ce ko wata mota ta tsaya yana dafa ta sai ta kama tafiya ba shi man ya kare an tabbatar da ba mai an nemo mai duk inda za a nema aka rasa amma yana taba ta sai ta kama hanya ta tafi waɗannan abubuwan ko sun faru ba su ne alamar walittaka ba ko sun faru in ka gansu da idanka ba ma labari ba wanda mafi yawa kuma labari ma ake kawo mutane ba wani ne ya gani da idansa ba to in ka gani da idanka a gabanka mutum yayi ba alama ce ta walittaka ba alamar walittaka je ka qur'ani ka samu shine abin da Allah madauke ya mana masu imani da kuma tsoron Allah yawa to sai yake cewa in tashara fin nasi ya yadu a cikin mutane annahu waliyun cewa shi wannan mutumin waliyi ne faqabilu kullama jaa bihi sai suka karbi dukkan abin da ya zo da shi kawai yana faɗar magana sai abi ballantana ma a ce wani a ɗora harkar tabarruki da shi ya zo wuri a taro an kawo masa ƙoƙo ya sha ruwa a cikin ƙoƙon yana miƙo shi yana barin hannun mutum ɗaya ƙoƙon nan aka ragargaza shi aka gutsutsura shi aka taune shi aka cinye shi take saboda neman albarka cewa wannan waliyi ne bari a nemi albarkarsa wannan duka shirme ne babu wanda ake neman albarkarsa da irin wannan ta jikinsa in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabin mu sallallahu alaihi wasallama wanda komai nasa tsarki ne shi tsarkakakke ne zuciya da tsarki jikinsa tsarki komai nasa tsarki shine sahabbai suke kokarin su fizgi komai nasa idan an taɓa samun yayi tofi suna kokawar kowa ya samu rigarsa ya shafa a jikinsa ku duba ku ga lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana daidaita sahu za a yi yaƙi a badar amin karanta wani asira ko yana daidaita sahun sahabbai sai ya sa mashi yana jejjera su sai ya zunguri wani daga cikinsu sai ya ce ya rasulullahi ka ji min ciwo sai ya ce to yanzu ya za a yi haƙuri ce sai ya rama ku duba ku kai yau mutum abu ya ce zai rama to amma ba nan abin yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude cikin sa yace rama yana budewa sai ya sumbaci cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi yace shi dai shikenan ya samu abin da yake so tunda har ya sa bakin sa yayi kisin din jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ba so yake rama din ba wannan abun yake so to wannan fa haka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kadai ne mai irin wannan abu babu wani mutum komai ibadarsa duk alamar cewa shi waliyi ne to ba a yi masa haka ba mu taba ganin bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a taba ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sahabbai na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wa Abubakar ko Umar ko Uthman ko Aliyu irin wannan ba ba su taba zuwa a ce ga Aliyu an ya galgala rigarsa da ya bari tsohuwa baya so a jika ta ana tsomawa a ruwa ana raba wa mutane ko abubakar ko umar ko usman ba a taɓa yi kowa daga cikinsu ba da haka wannan abun sabon abu ne zo wa al'umma ballantana wanda bai kai waɗannan daraja ba ba ka da tabbas na wata alaƙa mai tsarki tsakaninsa da ubangiji da awaye la'alla mutumin kirkin ne ba tuhumarsa muke ba to amma mu ba haka aka ce mu gane mutumin kirki ba kuma ba a ce mai masa irin wannan abun ana wato kacaccala kokon da ya sha ruwa ana ɗaukarsa ana cinyewa ba wannan baya cikin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai yake cewa tunda waliyi ne ma'ana komai sai a karbi abin da ya zo da shi sai ce wali hadha zakara laka fi awwalil kalami shi yasa a farkon zance ibn timiya a nan dan kaɗan da ya gabata malam ibn timiya ya baka labari shine zakara laka ya ambata maka ƙaula abi amrin ibn nujaydin ya tsallake kalmar ƙaulat babu a wurinku yawwa dan zancen ba zai miƙe ba in aka faɗi wannan cewa wali hadha zakara laka fi awwalil kalami abi yawwa idan kalam abi amrin zai faɗa to za a cire alifun da lam halin idafa ko yawwa ba za a ce alkalamu abi amrin ba in dai so ake a ce maganar abi amrin sai dai a ce kalamu abi amrin ibnu nujaydin yawwa abinda za a yi ma idafa ba a sa masa alifun da lam don haka abin da ya faɗi a nan a jerin zancenku shine ƙaul ma'ana wali hadha zakara laka fi awwalil kalami ƙaula abi amr ibn nujayd shi yasa a farkon magana a baya ya gaya maka maganan nan da abu amr ibn nujayd ya faɗa ai mun karanta maganganun waɗannan bayan Allah ko daga cikin sufayen farko yake cewa kulla wajdin ko kullu wajdin la yashhadu lahu alkitabu was sunnatu fahuwa batilu duk wani wajidi da ƙur'ani da sunna ba su ba da shaida gare shi ba ba a sami asalinsa a ƙur'ani ba da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya to wannan ƙarya ne barna ce bata ne a yi watsi da shi wal wajdu nan malam sai ke so ya fassara mana wajid ya ce shi wajid ya anuna bihi ma ya lil mar'i abin da suke nufi da wajdin nan shine abin da su agun sufaye abin da suke nufi da wajd shine abin da zai bayyana ga mutum min istihsani min istihsani al-ashiya nan ya samu ku alif da lam shi ma babu yawa ba min al-istihsani li ashiya ba min istihsani al-ashiya haka malamin ya faɗi fil ibadati wato mutum ya kyautata wasu abubuwa na ibada au fit ta'ammulati ko kuma cikin lura wattafakkuri da kuma tunani mutum ya rika tintintini yana lura da abubuwa to wani abu da zai bayyana gare shi ta irin wannan shi ake ce ma wajdi aw fi suluki ma'an nasi ko kuma wajen ɗabi'arsa ta zamantakewa da mutane wajen halaye shine suluki yace wa kullu wajdi laysa alaihi dalilun fa huwa batilu duk irin wannan wajdi wanda babu dalili a kansa to ba daidai bane to wannan fassarar da malamin ya kawo kenan a fassara ne ta tasirin abun da yadda yake bayyana amma su a cikin littafan sufaye abinda suke nufi da wajd ga ɗaya daga ciki abubakar alkalabazi wanda ya rasu 380 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yana da littafi mai sunansa a ta'arrufu li madhhabi ahli tasawufi a ciki yana cewa alwajdu ma sadafa alqalba min faza'in aw ghammin aw ru'yati ma'nan min ahwali al-akhirah aw kashfi halatin bayna al-'abdi wa bayna Allah 'azza wa jalla abinda ake nufi da wajd shine wannan wato abinda ke samun zuciya na wani firgici mutum ya razana ko kuma wata damuwa a zuci ko kuma ganin wani hali daga halin abubuwan lahira ko a yayewa mutum wani yanayi tsakaninsa da ubangiji wannan shi suke nufi da wajdi shi ne abinda za ku ji suna cewa jazaba ta kama mutum ko ya firgita ka ga yana wani abu ko a ce ya tsorata wani ma ya dan ihu haka wai a ce wai shauƙi ne kama shi ko ya faɗi ana cikin ko zikiri sai ya faɗi haka ya suma to nan asalin daga kalmar daga abun abin da suke ce ma wajdi yakan faru mun fahimci abin yawa magana ne tayyib الوجد ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة وكشف حالة بين العبد وبين الله عز وجل هل يكي تيوى قالوا وهو سمع القلوب وبصرها شي وانا وجد شيني جن زوشيا شيني جنن زوشيا معنى وانا أبني دمتن زي جي أجي كنسا سيكوى يدد شي تيوى حكا يكي وانا ذي حيفر مسا ونتناني كو بكين تيكي كو داموه ko firgita ko wani abu dai da zai aikata yau shi ake nufi a siraji tusi a littafinsa alluma shi ma na harkar tasawufi wani din malaman sufaye ne da daddu can baya sun yi rubutu shi ma yana cewa ya nakalto daga amr ibn uthman al-makki yana cewa la yaqa'u ala kayfiyati al-wajd ibara babu wata ibara da za ta iya bayyana maka me ake nufi da wajd wani abu ne kawai da mutum zai ji shi a jikinsa in an tambaye ka shi mai kaji zai ce shi ba zai iya faɗin mai ya ji ba amma dai ya ji wani abu abin da zai sa maka baƙin ciki ko canza hali ko damuwa saboda halin da mutum zai shiga ko irin wannan halwa din ko yana zikiri ko makamancin wannan sai wani abu ya fusge shi sai ya rika faɗin wani abu ko ma ya faɗi ya suma sai daga baya zai ce ai an ji ka kana cewa kaza da kaza kun dai fahimci me ake nufi yawwa to wannan shine wajdi a littafansu wani malami alhajiwiri a cikinsu shi ma yana cewa ilam annal wajda wal wujuda masdarani ahaduhuma bi ma'anal huzni wathani bi ma'anal wajd ya kawo shi ma maganganun sa dai wanda a dunkule abin da yake cewa shine kalmomin nan na wajd suna da ma'anoni sama da daya amma kuma a fi'ili madi da mudari'in su baka ganewa duk ɗaya ne a masdari kawai ake iya bambancewa ya kawo misali ana cewa misali وجد يجد وجودا ووجدانا إذا صار محزونا وجد يجد سي أشي وجودا كو وجدانا wannan shine masdarin mun ji daya wajdan idan sara mahzunan idan mutum ransa ya baci yana cikin bakin ciki yawa kun ga nan ana nufin bakin ciki kenan wa aidan ana cewa kuma wajada yajidu jidatan jidatan ba jiddatan ba jidatan shi ma wannan masdari ne kun ga a wajada da yajidun ba su saba ba sai a jidatan shine masdar yace idza sara ghaniyan idan mutum ya zama mai kuɗi ana ce masa wajada yajidu jidatan a sai ce hakanan kuma ana cewa wajada yajidu maujidatan kaga shi ma nan wajada ne da wajidu wajada kai da yajidu a fi'ili madi da mudari'i amma a masdari maujidatan sai ce shi kuma wannan idza ghadiba idan ran mutum ya ɓaci idan ya fushi da haka yanan kaga da fushi da baƙin ciki da kuma mutum ya kuɗi wannan kalmomin ko ina suke zuwa su dawo daga nan ne to su wanda suke nufin dama a mutum abin da zai haifar maka baƙin ciki ko damuwa ko raɗaɗi da zaka ji ko canja yanayinka saboda jazaba ta fusge ka a lokacin da ka tuno ubangiji ko kai zurfi a cikin zikiri to shi ake ce ma wajid agunsu mun fahimci abin ko yawwa amma asalin kalmar shi yasa zaka je a larabci ana cewa wajattu alaihi raina ya ɓaci a kansa wani a larabci adi in kana magana wajattu alaihi na raina ya ɓaci wane yi min kaza fa wajattu alaihi kuma sai na ji haushinsa mun fahimci wannan to wannan dai duk ku kyale shi a maganganunsu ne su da suke a damuwa da wannan to sai ce wa min ajaibi dalika malam salih alihi har yanzu a cikin maganar sa muke yace daga cikin abun mamaki a wannan lamari ma zakarahu ba'd ulama'i abinda wasu malamai suka faɗi anna rajulan cewa wani mutumi min ahfadi ahadil awliya'i wani daga cikin jikokin wani waliyi wani daga cikin waliyai wai jikokin ɗaya daga cikin jikokinsa wannan wata kissa ce zai ba mu doguwa mu saurara mu jita kama ya umuna kama yadda dai suke riyawa fil maghribi can a morocco eh a morocco za'ama inda ba'dhin nasi ya riya a wurin wasu mutane annahu min awliya illahi shi wannan fa jikan jikan waliyi ne shi ma sai ya zo gun mutane ce wallahi to shi ma dai gashi shi ma waliyi ne waliyin Allah ne wa anna jaddahu kuma cewa wai kakansa haddathahu bi kaza wa kaza wa kaza wai kakansa ya bashi labarin abu kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya kawo wasu labarai fa'azzamahu man halla bihim sai su waɗanda ya zauna ya faɗo wurin su ɗin ma'ana wanda ya sauka a wurin su ɗin suka girmama shi wa askanuhu indahum suka bashi wurin zama a gunsu kun san an saba wannan da ko sai ce ga wani bakon shehi ya zo ba a san daga inda yake ba ba a san me yake tafi da shi ba sai manyan gari sai su bashi wuri sai ya zauna muna kanana mun shaida wani irin wannan da wata ran ya zo ya wajen wata ɗaya ko biyu a unguwar muna ganin su ba wanda ya san daga inda yake aka saukar da shi kuma har wasu abubuwa suka auku wanda bai kamata a faɗe su ba anan Allah maɗauki ya sauke a to shine sai yake cewa fa'azzamahu man halla bihi sai waɗanda ya je gurin nan ya sauka gunsu suka bashi suka girmama shi kuma suka bashi makwanci fasara ya'muruhum wa yanhahu sai ya fara ba su umarni ya ce ku yi kaza wa yanhahum ya rika hana su ku daina kaza ku daina kaza wa hum yuti'unahu ha'un ta faɗi a gunku ba yuti'una ba yuti'unahu su kuma su ne masa da'a faƙala sai ya ce wannan kummun abun alheri wallahi da yawa la'uka fi ukum illa an ta hujju ma'i ba ku da sakamakon da zan muku in rama muku abin da kuka yi min na alheri kun girmama ni kun bani makwanci da sauransu abin da zan muku shine za ku yi hajji tare da ni mutanen unguwa fa gaba ɗaya ko ƙauye sai ka ce gaba ɗaya za ku yi hajji da su to anan abin mamaki yake kaga ba jirgi zai kawo musu a tafi tare ba bari ku ji yadda abin zai faru ya ce za ku yi hajji tare da ni kalu awata hujj suka ce yanzu kai din za ka yi hajji bana kala na amsa ce i zan yi hajji wasu ta hujju na ma'i jami'an dukkan ku kuma za ku yi hajji bana tare da ni in ji wali wa hum fil magribi gashi fa a can suke a maroko falamma sara waqtul hajji qaruba yayin da lokacin hajji ya kusa wa a'addal uddata ya kuma kintsa ƙalu sai suka ce ala na hujji ba za mu yi hajjin ba ne tunda sun ga hajjin ya matso sosai alhazai da za su kama hanya da raƙumansu su tafi masu tafiya a ƙafa sun yi gaba tuntuni suna jin labari shi kuma nan yana tare da su a ƙauye ya ce ku zauna za mu yi hajji ba na tare da ku ƙala sai ce saufa na hujju za mu yi haji yadda dai na gaya muku fal'amuru inda al'auliya'i yasir ai shi lamari dama agun waliyai abu ne mai sauƙi kar ku damu ku kwantar da hankalinku haji dai bana za ku yi sai wathani wathalith warrabe aka zo ranar watan zulhijja ya shiga rana ta biyu ta shiga rana ta uku ta shiga ta zulhijja warrabe rana ta hudu ta zo in aka ce ku zulhijja ya kama ɗaya biyu uku hudu to ai dole din mai niyyar haji yana makka ko ba haka bane yawwa to yace hatta a ta yau arafa suna nan dai har ranar arfa ta yi ranar arfa ta zo suna wannan ƙauye faƙalu sai suka ce da shi ala ta hujji ba za ka yi hajjin ba ne kaga kamar sun cire kansu a baya kaɗan kun ga cewa suka yi ya ce suna cewa ne za mu yi hajjin kuwa gashi kalu alana huj to kaga yanzu sun canja tambayar tun da sun ga ranar arfa ta yi ga su su da suka san abin da yadda haji yake kuma a shar'ance ga yadda yake a rubuce a ilimi dai na shari'a ta abin da Allah maɗaukaki ya ce mana in aka ce kana wani wuri daban ba filin arfa ba a ranar arfa to maganar kana da haji babu yawwa sai dai idan da jirgin sama za ka tashi kuma ka sauka a filin arfa kai yan awoyin da za ka yi kuma sannan ka tafi musdalifa yawwa sai suka tambaye shi babu hajin ne faƙala bala sai shi akwai mana za ku yi haji ya ce idan a ta ba'ad al'asri in bayan la'asar ta yi zahabna ila arafa za mu tafi da ku filin arfa la'asar tana yi dinnan ku za mu tafi da ku falamma a ta ba'ad al'asri yayin da bayan la'asar ta yi a marahun bilisti idadi sai ce to kowa kintsa aka kintsa walamma ta jihazu hum wa ahaluhum yayin da suka kintsa su da iyalinsu baki ɗaya ƙala sai ce halummu to ku taho sai suka tafi fasa'ida bihim ila sathil baiti sai ya hau saman gida da su wasu gidaje aka hau saman gidajen domin kun san gini irin na mutanen maghrib ginin da suke kamar dakin ne da irin soro dinnan namu ai mun san soro da ana iya hawansa a tsaya a kai yawwa soro irin na da ba rufin kwano ba yawwa to sai ya ce kowa duk ku hau kan wannan sorayen gidaje aka hau kan soraye aka saurara wa qala lahum subhanallah yace subhanallah hadha jabalu arafa nan inda muka hau nan shine dutsen arafa a cikin ƙauyen ba ba a wani gumba yace nan dinnan shine dutsen arafa faƙalu lahu aina jabalu arafa suka ce to ina dutsen arfan ne faƙala lahum sai ce da su wahal turiduna an tarau nural auliyai shin ku kuna so ku ga hasken waliyai ne hadha jabalu arafa ud'u huna nan shine dutsen arfa ku yi addu'ar ku a nan gurin haka ya gaya musu fada'au su kuma suka yi masa da'a suka bi tunda waliyi ne ya ce musu su yi falamma makatha muddatan yayin da ya tsaya suka zauna wani lokaci ƙala sai ce ghabati shamsu fi arafa farhalu rana ta faɗi a arfa don haka kowa zai tafi farhalu suka tafi ƙalilan ɗan kaɗan faƙala sai ce if'alu kaza ku je ku kaza a turiduna an na tsuf kuna son mai ɗawafi hadhihi ka'aba to ga ka'aba na haka dai ya yi musu hajji irin nasa a wannan wurin fatawafu suka je suka yi tsawafi fa akhadha ya'malu bihim mithla hadhihi alharakat haka ya rika musu ya kai su wannan wuri ya ce mu yi kaza ya kai su wannan wuri ya ce mu yi kaza wa hum yusallimuna lahu lil walayati su kuma sun miƙa masa wuya ba dan komai ba saboda sun gama gamsuwa cewa waliyi ne su kuma aqidar su shi waliyi in yace abu kaza ba a yi masa musu to wannan dama akan sai akan wannan darasin mu yake aiko cewa wali in ma ya tabbata waliyin baya nufin kuma komai ya faɗa sai a sallama abi yawwa duk abin da ya faɗa sai a auna shi da ilimin shari'a domin mu ilimin shari'an nan da shi za a yi mana hukunci wata magana da zaka ji suna yi wai ai ku waɗanda ba kwa harkar tasawufi ba za ku fahimci abin da muke ciki ba saboda kuna amfani da ilimin zahiri ilimin shari'a ilimin da kuke karanta a ƙur'ani wannan ku ilimin jahilai ne sai kun zo mun bayyana muku su sai su za su bayyana maka mai kowace aya take nufi saboda sun riga sun ce kowace aya tana da zahiri tana da batsini to su batsinin suke bi ba zahirin ba kuma kai ba za ka bi zahirin ka tsira ba a gunsu sai ka zo ka bi wannan batsinin sun bayyana maka mu kuma mun ga Allah maɗaukaki abin da ya ɗora mana shine aiki da wannan zahirin ran tashin alƙiyama da wannan za a yi mana hukunci mun yi kaza a yi mana sakamako mai kyau ba mu yi ba a yi mana azaba Allah kiyaye don haka ba da ilimin ne za a yi mana aiki wannan sabon abu ne da su suka fito da kayansu suke wannan aikin da shi ba dalili a ƙur'ani ko a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ilimin zahiri da batsini duk ƙarya ne ilimi ɗaya ne abinda Allah maɗauke faɗa mana a ƙur'anin nan haka yake babu wani canji wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidu ba mai kawo maka wata fassara da wannan yace ai akwai wani abu zai iya zama batini zahiri guda ɗaya ne Allah abun bauta ɗaya ba yadda za a yi canza fassara mun fahimci wannan yau da haka Allah da wannan ilimin na zahiri shi zai mana hukunci ran tashin alkiyama don haka ilimin zahiri shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi da shi kuma za mu yi aiki da shi a kansa za a yi mana wato hisabi ranar tashin alkiyama Allah ya daidaita mana lamuranmu Allah ya raba mu da jahilci eh da jahilci da son zuciya wato ran tashin alkiyama kamar da muka karanta ayoyin can makon da ya gabata ko mako ɗaya ko biyu da suka gabata na abin da ya shafi wallahi shari'ar da za a yi da kuma barranta da juna da za a yi ran tashin alkiyama tsakanin mabiya da masu bin su akan wannan harkar wallahi ba karamin abu bane mutum ya kiyaye kada ya bari ya miƙa rayuwarsa kawai yana bautawa wani Allah shi kadai ake bautawa kada ya zama cewa mutum an zare maka hankali da dabara da wayanka gaba daya wani ka gan shi fa da ilimin duniya ya yi bokonsa in boko ne ya waye amma ya miƙa wuyansa zuwa ga irin wannan harkar a dumurmu sashi a mai da shi dabba ba shi da hankali sai abin da a sa shi yayi kaza a sa shi yayi kaza duka kuma babu umarnin Allah ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan abu Allah dai sauke Allah kyauta yawwa ba ba ƙaryata waliyai ake ba babu wanda zai ƙaryata waliyai kuma ya zama ahlus sunna ahlus sunna sune manya wajen girmama waliyan Allah subhanahu wataala amma ba girmamawa ita ce a zo a bautawa mutum kawai a liƙa masa abin ƙarya ba shi da wani dalili gashi yana saɓan Allah yana zina ma zina ya ba ku fassara ya ce ai ba zina ake yi ba za mu zo dai mu ji mu dan je saboda gaggawa na na na i ba wannan nake nufi ba abinda nake nufi ai za ka ga galibi in mutum ya boko zai ga yana nuna cewa shi ya fi karfin a yaudare shi ya kawai shi yake nufi amma dama duk wanda ba shi da ilimin addini ai bai waye ba yawa ina zancen dama wayewa ta duniya yadda mutum zai ce shi ya fi karfin a yaudare shi amma sai kai mamakin yana irin wannan da'awar kuma ya je ana juya shi kamar kwallo a irin wannan harka din yawa to shine sai ce ya'ani anna darajatal ula allati yudkhalu biha sani'ud dajjalin a nan ku yi haƙuri da wannan maganganun da za mu ji a gaskiya malamin ba harrare su yayi ba wajen ta'aliƙin da yake don haka larabcin akwai wasu abubuwa na kurakurai a larabcin don ba rubutawa ya zauna yayi ba sharhi ne yake haka kamar hira wasu abubuwa yake faɗa to shi kuma mai faɗar mai rubutawa ka yi rubuto komai da komai yawwa don haka za mu ji dai inda za mu gyara wasu abubuwa ɗin gwargwado ya ce anna darajatar lati yudkhalu biha abin da yake so ya faɗa a nan zancen bai bayyana sosai ba a iya ibarorinsa ya ce hanyar da za a bi a yi maganin harkokin waɗannan addajjali na wal musha'awidi na wal kahana wa ashbahi ha'ula waɗannan makaryata an ce dajjalun ana nufin makaryata yau annabi sallallahu alaihi ya ba mu labari cewa a bayansa za a sami dajjalu na thalathun makaryata guda talatin za su yi da'awar annabci wannan ya ce shi ma annabi ne wannan ma ya ce shi ma annabi ne yawwa to waɗannan makaryata abinda zai sa a shigo aikin da suke dinnan a ɓata shi da su waɗannan 'yan duba su ne musha'udin masu wato 'yan damfara da kuma masu dai harkar rufa'ido walkahana da waɗannan bokaye da makamantansu wa ashbahi ha'ula an yi ƙalali kullin nasi babban abin da zai maganin lamarinsu shine a gaya wa dukkan mutane a gaya wa suwa dukkan mutane ma'ana a ilmantar da mutane a gaya musu wa an yi allama kullun nasi kuma a ilmantar da kowanne mutane baki daya annal waliya cewa shi fa waliyi la yakunu illa mu'minan taqiyya ba yadda za a yi ka samu waliyi in ba mumini kuma mai tsoron Allah ba wannan ilimin shi za ku gaya wa mutane in kuka koya mutane wannan to ba za a bautar da su irin wancan bautar ba kun fahimci abin ai yau alhamdulillah da yake ana ilmantar da mutane a mutane da yawa yanzu ana ganewa yau ana fahimtar waɗannan abubuwan amma wato da abin zai baka mamaki kamar nake baku labari wancan karan da wayanmu muka gani sai a yi abin mamakin a zo a sa wannan ai waliyi ne duk abin da ya ce a kawo fa sai a kawo in ya ce a kawo masa yarinya a unguwar haka za ta rika zuwa tana kwana a gunsa tana fita ta tafi gidansu wani abin da nake faɗa shaidawa muka yi a unguwarmu a yi wannan abun a kwana a zo kuma wannan ƙuru-ƙuru aka yi shi to ba don komai ba saboda an ɗauke hankalin mutane ya zama duk kawai abin da aka ce aka ce waliyi ne wannan to shikenan duk abin da ya ce ayi sai a kama ayi a shari'a ba haka bane mutum ba zai zama waliyi ba sai ya zama mai da'a ga Allah kuma bayan ya imani kuma mai takawa ne shi Allah dai ya ilmantar da mu yawwa a gaya wa mutane baki ɗaya ce fa'iza kana hayyun fin nasi idan ga wani mai rai a cikin mutane ya amuruhum wa yanhahum wa yad'uhum ila ashiya yana umarnin su yana hana su yana kiran su zuwa ga wasu abubuwa wa ya taqidu annaha tufidu yana kuduta cewa wannan abubuwan za su amfanar da mutane fa yuqalu lahum sai a ce da su alwaliyu huwa almu'minu taqiyyu waliyi fa shine mumini mai tsoron Allah wa hadha min af'alihi kaita wa kaita wannan kuwa daga cikin ayyukansa kaga kaza da kaza da kaza an ce kaita wa kaita ana nufin da kaza da kaza da kaza kamar kaza kamar kaza min muharramati na abubuwan laifi na haram ma'ana abin da ke so ya ce a rika bayyana wa mutane shi fa waliyi ma'anar waliyi shine mai imani mai tsoron Allah wannan ku da kuke ce wa waliyi kun ga fa ga irin ayyukan da yake aikatawa ga shi shine yayi kaza ga giya fa ga zina yana aikatawa kuma kuru-kuru ba a boye ba to sai ce wal auliya donan wannan kalmar auliya cire ta aslan ya faɗe ta sannan sai wani shuru ya daɗe sai kuma ya fara wani sabon zancen sannan sai shi addajjalin shi ma abin da ya kamata a ce waddajjaluna yau domin ba ka fara farkon jumla kuma da lafazin da yake ba marfu'i ba kuma musamman suna ne yauwa mun gane wannan so yake ce waddajjaluna a sha'ufin nasi su waɗannan makaryata sun yada cikin mutane annal auliya'a cewa waliyai a'maluhum zahira ghairu a'malihim al-batina asalin zancen shine an samu wasu makaryata da suke yadawa su ce ai waɗannan waliyai ne su ko waliyai ayyukansu na zahiri daban ayyukansu na batini ma daban ai ba haka ake faɗa ko kai kuma daga an gaya maka wannan cewa aikin zahiri daban aikin batsini daban sai a ce maka ai a zahiri ne kake ganin wannan abin da suke aikatawa ba daidai ba ne amma a batsini manya-manyan waliyan Allah ne masu tsoron Allah kun gane wannan ya ce hatta la ya ce ya mislu hada ko yawwa ma'ana dan kada mutum ya zo da irin wannan abu ma'ana su suke aikata wannan kai karka aikata sai ka kai matsayinsu ya ce fa yuqalu sai a ce huwa fi zahiri يعمل أشياء وفي الباطن قلبه وعمله لله جل وعلا وشي أظاهري أنا أيكة وسأبوبوا مرسا كيو أما أباطن إنسا تو دزوش يسد أيك إنسا دن ألاني أي باوان ألاني ومنهم طائفة أتكنس كما سوفا أكوي وتقنجيا تسمى الملامتية nan shi ma mai sauraron ne bai ji daidai ba sai ce almalamakiya saboda bai san harkar ba harka ce ta sufaye mashhura ce wannan na sha gaya mana ita ko ko kun manta wata kungiya ce a cikin sufaye sunansu yan almalamatiya yawa kun tuno aiko yan malamatiya asali abin gashi nan da ya gaya mana shi ma au malamiya yace wa humul ladina idda'u sune waɗanda suke da'awa annahum cewa su li ikhlasihim saboda tsabar ikhlasin su yuzhiruna khilafat tauhidi za su rika bayyana sabanin tauhidi ma'ana su yi shirka kenan ko au khilafal istiqama ko su rika bayyana abin da ke ya saba wa istiqama tsayuwa akan hanya khilafal ikhlasi sabanin ikhlasi li ajli damme domin an yi Allah yuttahamu bir riya'i dan kar a tuhume su da riya yaquluna nuzhiru hadha fi an-nas li ajli al-ikhlasi ai mu muna bayyana wannan ne a cikin mutane domin ikhlasi domin kar a tuhume mu da rashin ikhlasi hatta la yuqalu hum mura'una dan kar a ce ai su masu riya ne na taba bari in ga muku a hausance su waɗannan mutanen aqidar su ita ce za su zo a gaban ku su rika yin laifi suna zunubi wai dan ku ku ce ai ba mutanen kirki bane su kuma a zuciyarsu ai suna tare da Allah mun fahimci abin yawa su a zuciyarsu ai a batsini suna tare da Allah har na baku labarin wani lokaci wata ran wani mutumi wai waliyi ne yana zaune a kofar gidansa da ɗalibansa can da safe sai ga wata mata ta fito daga gidan har ta tafi ta yi nisa sai ta dawo sai ta shiga gidan sai ta ɗauko zanin ta wai ta manta zanin ta a ɗakin malam ba matarsa ba ce ba ta da alaka shi abin da yake so wai a zarge shi a ce shi mutumin banza ne shi kuma wannan din ya kara masa ikhlasi a gun Allah wasu so suke a ce su ba mutanen kirki bane wannan faɗin cewa ba mutanen kirkin bane shi zai sa ai su su ji a cikin zuciyarsu su ji daɗin cewa ashe suna da ikhlasi shi yasa ba ku gane ma abin ba sosai ko yawwa eh zargin su yau da da Allah ba zai gano ba yauwa su su su wannan abun ya zama cewa suna da ikhlasin su tsakanin su da ubangiji karka damu duk wannan abun na zahiri kai ne kake ganin su a zahiri su can a can abin da suke saboda ka san asalin wannan harkar akan me aka gina ta kissan nan ta Musa annabi Musa da Khidir ko annabi Musa zai ce dan me kai kaza sai ce ai kai ne baka sani ba asalin nayi kaza ne domin kaza sai suka ɗauki harkar gaba ɗaya su fa suka gina wannan harkar a kai cewa su ma kana kallon su za su yi abu za su yi ba haka suke nufi ba kai ne kake ganin sa haka amma ba haka yake ba to wannan tatsuniyar a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta karbu ba yawa za su yi wasa da hankalin su su sun rubuta abubuwan su da yawa masu son bin abun su sun bi amma babu shi da asali wannan abun a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya ganar da mu to shine sai yake cewa Um, uh, fayukfuna ta'ati wasu su rika ɓoye da'a da'a su ba za su rika yi a bayyana ba kun gane duk aikin da'a ba za su bayyana ba za su zauna ba sa sallah saboda ku zarge su su kuma can suna zuwa suna da'a su da ubangiji a su saboda kar a ce suna riya kun fahimci abin wa yuzhiruna al-fusuqa suna bayyanar da fasikanci li ajli alla yura ufin li ajli alla yura'un nasa haka yake asalin maganar tasa nan li'ajli Allah yura ifin nasi ko saboda jam'i ne ai li'ajli Allah yura'un nasa dan kada su yi wa mutane riya yawa yura'un nasa yace fa fi mithli haula'i dangane da waɗannan ne qala fudail ibn iyad fudail ibn iyad wa jama'a da wasu daga cikin dai malamai suke cewa al'amalu li ghairi llahi riya'un mutum yayi aiki ba dan Allah ba riye ne ai wannan mun sani ko yawwa sai ce to wa tarkul amali li ghairillahi shirkun ka bar aiki kuma domin mutane domin wani Allah shi kuma shirka ne me ma'anar ka bar aiki aikin da aka dora maka wajibi ka yi sai ka bar shi domin mutane ba kai ba to kai shirka kun gane wannan yawwa gashi ya ƙara bayani sai ce fa ha'ula'i yaz'umuna annahum harabu min ar-riya'i waɗannan mutanen suna zaton cewa wai su sun gudu daga riya ana taɓa gaya mana cewa ani abin da nake fahimta da abin da na bibbiya na ɗabi'un ƙungiyoyi da maganganunsu da aƙidunsu ban ga mutane masu riya irin sufaye ba babu masu son nuna ba sa riya irinsu amma kuma ba masu riyar irinsu domin su riyar tasu hatta ikhlasi suke yi kun gane wannan domin wannan masu irin wannan malamatiyan su riyarsu ta ikhlasi ce ma'ana suna riyar ikhlasi ko ba ku gane zancen ba ma'ana so suke a ce musu masu ikhlasi don haka suke yin abubuwan laifi don a ce su masu ikhlasi ne ashe kaga riyar tasu hatta shiga har a ikhlasi suna riya to ka gani kuwa Allah maɗauki ya sauƙi to shi da sai ke cewa wa waka ofis shirki ko yawwa ya zumuna annahum harabu minar riya'i sun gudu daga riya haka suke zato wa waka ofis shirki amma sun fada cikin shirka li'annahum tarakul amala li ajlin nasi domin kuwa barin aikin nan sun bashi ne domin me nan aiki wanne iri yake nufi gashi ne ya gaya mana yace ai wajibi yace fal amalu li ghairi llahi riya'un kai aiki ba dan Allah bari ya kai wa tarkul amali li ajilin nasi ka bar aikin wajibi da aka dora maka kawai don mutane shi kuma au li ghairi ko kuma don dai wani Allah yace haza shirkun wannan shirka ce ya'ani abinda ake nufi tarkul amalu salihil wajib yawwa ka bar aiki nagari kuma wajibi yanzu misali in aka zo an jima za a yi sallar azhar a kira sallar azhar mutum sai ya ki yin sallar azhar sallar azhar menene ba wajibi bane aikin kirki ne wajibi sai mutum ya ƙi domin mutane wai su ce masa shi ba mutumin kirki bane shi kuma can zai je ya ɓuye ya yi sallarsa don ya nuna muku cewa shi fa alaƙa da Allah ce ta dame shi ba ruwansa da ku to a nan me yayi kaga ai ya bar sallar azhar wadda take wajiba don me ya bari domin ku ce masa mutumin kirki to wannan tarkul amali li ghairillahi ne wannan shi to shi shirka ne kayi kuwa domin mutane su yaba maka shine mene shi ake ce mariya to ka bar abin da yake wajibi domin mutane su tuhume kama da cewa ai baka yin abin daidai kai kuma wai a can ƙasa kana da ikhlasi tsakaninka da ubangiji wannan shi kuma shirka ce yau abin da ke nufi kenan sai ce al-maqsud abin nufi dai min hadha anna ta'sila shaykh al-islam azimun fi bayani hadhihi al-mas'alati al-muhimma cewa wannan ta'sili in an ce ta'sili ana nufin abin wato ginin mas'ala akan wasu abubuwa wato a gina mas'ala akan wannan me wace mas'ala ce magana ce ta cewa waliyi ba wai ana gane shi ne da abubuwan mamaki da yake ba kuma sannan ba dan ya ce shi waliyi ko an naɗa shi walittaka sai a zo a sallama masa duk abin da ya faɗa shi kenan a ce gaskiya bane sai an duba an ga shi ɗin biyayyarsa ga Allah da biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waliyin da baya sallah a cikin jama'a ba waliyi bane duk waliyin da yake zina da matan mutane ba waliyi bane mun fahimci wannan abu ba zai taɓa yiwa waliyi kuma yana waɗannan abubuwa ba waliyi ba in an ce waliyi fa wanda Allah yake so Allah ne yake son sa ba wai shi yana son Allah ba dama son Allah duk muna son Allah amma an ce waliyi wanda Allah ya zaɓe shi shi Allah ne yake son sa subhanahu wata'ala ya za a yi Allah ya ba mu ya ba mu umarni a Qur'ani a yi abu kaza shi kuma ya ƙi kuma ya zama Allah yana son sa to kaga idan ba an kirkiro wannan hanyoyin ba na cewa ilimin zahiri da batsini ba yadda za su yaudari mutane da wannan abu shi yasa daga cikin hanyoyin da kafin mu cikon lokaci suke amfani da su na aka gina wannan abun wanda suka zama sun buɗe ƙofa sufaye suka buɗe wa mutane ƙofa a ta yin bidi'a ana shirkoki ɗin nan ban manya-manya daga cikin ƙofofin da suka buɗe wa mutane ta hanyoyi kamar za ka iya faɗin kamar uku kashfi ɗin nan da suka fito da shi wani abu da ake suke cewa kashafi a sha'arani yana cewa innahu ilmun daruriyun abinda suke nufi da kashafi ai muna ji suna cewa kashafi me kashafi din nan zan dauko daga maganar sha'arani abdulwahab sha'arani mai tabaqat yana cewa ilmun daruriyun yahsulu a lil mukashifi ilimi ne na darura in an ce ilimin darura shine ma la yumkinu daf'uhu mun sha maganan nan duk abin da ba dama ka ce ba haka yake ba shi ake nufi ilimin daruri yawa duk abin da zaka gani da idanka zaka iya cewa kuma baka gani ba hmm? yawa na ga malam wani na ga wani na ga wani ba dama ka iya tura ka ce kuma ban gani ba yawa a to yace ilimi ne na darura da shi mai mukashafan nan wanda ake budewa kamar ka ce waliyin yake samuwa wannan abun a zuciyarsa yace ya ji duhu fi nafsihi zai ji shi a zuciyarsa la yaqbalu ma'ahu shubha ba wata shubha tare da wannan ba za a karbi wata shubha ba zai ji tabbas wannan ilimin akwai shi a zuciyarsa kuna ganewa sai ce amma wala yaqdiru daf'uhu wala yaqdiru ala daf'ihi kai ko kuma wala yaqdiru yadfa'uhu an nafsihi ba zai iya tunkuɗe shi daga kansa ba haka yake a rubuce wala ya'rifu lahu ko wala ya'rifu lidhalika dalilan yastanidu ilaihi kuma ba shi da wata hujja da zai dogara da ita cewa maganan nan gaya masa akai shi dai ya ji abun a jikinsa mun gane wala yaqdiru a yau kan ya sai ke cewa siwa ma yajiduhu fi nafsihi yau me yake cewa yace wala ya'rifu lidhalika dalilan yastanidu ilaihi siwa ma yajiduhu fi nafsihi ba shi da wani dalili da zai dogara akan wannan abun illa kawai shi dai ya ji abun a zuciyarsa cewa wannan ilimin haka yake kun taɓa jin wannan ilimin ilimin da ba koya ma akai ba baka karanta ba ba zuwa akai aka baka labarinsa wani ko wahayi ko wani ilimi ko aka zo aka baka labari ba a'a kawai sai ka ji abu ya shiga zuciyarka sai ka yadda da shi to ya ce wannan shi ake ce makashafi to wannan ya faɗa cikin littafinsa aljawahir wa durar shafi na 260 malaminsa malamin sha'ara ne kafin shi ya faɗi aliyul khawas yana cewa innal awliya'a wai su waliyai lahumul ishrafu ala hadaratil wahyi wai waliyai suna da ɗan wata dama da suke ɗan leƙa halalar wahayi suna ɗan samun dama su leƙa su ji lokacin da ake wahayi su ɗan jiyo wani abu na halalar wahayi ya ce farubbama ta hubbu ala qulubihim min tilka alhadrati nafahatun takshifu lahum an haqa'iqil umuri ilahiyya lokacin da suka ɗan leƙa ɗin nan ɗan kamar kamar kamar ka ce iska ce idan ta taso ba tana kaɗowa ba to idan ta kaɗo ɗan hucin abin da ya kaɗo ɗin nan na wahayi wa yana ɗan samun su to shi suke nufi da kashafi lokacin da za a yi wahayi to suna ɗan leƙawa kuma sai a ɗan yaye musu sai su ɗan san wani abu wanda mutane ba su sani ba kun fahimci wannan ya ce fa yakunu min al'adabi qabulu tilka nafahati kaga ko ladabi ne ga Allah tunda abu ya zo maka to ka karɓe shi kaji ba kwa gane wannan zancen ko yau to haka suke faɗan maganganun su dama da ba kowa zai gane su ba saboda ka ji shi kamar wani abun mamaki kamar wani abun ga maganar Allah kurukuru muna gane ta kowa da daɗi Allah ya faɗi magana kowa zai gane ta ina jin wani jiya yana faɗar cewa wai ai qur'ani shine kimmar fasaha don haka ba wai haka kawai kowa zai iya gane shi don haka dole ne akwai wani zancen da ba za in ka ce za ka riƙa bin sirri a abin nan zahirin magana to za ka yi kuskure dole ne sai ka bi wannan batsini din ya za a yi allah maɗauki ya faɗi magana ƙuru-ƙuru ga shi jahilan larabawa sun fahimce ta sai a zo a ce wai a'a ba zai yi a fahimta ba ilimin maganar da allah maɗaukaki ya ambata mana a ƙur'ani ƙuru-ƙuru take duk wanda ya iya larabci zai ji abin da ake koda akwai wata ma'anar da sai an bi littafan tafsiri a gano amma dai asalin maganar larabci ne na yaren masu magana da shi in aka faɗa musu za su yi Allah ya ce kaza me yasa larabawan a wancan lokaci waɗanda suka kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai sun fahimci abin da yake faɗa shi yasa ba su karɓa ba kuma za su zo su buya su ji Qur'ani yana karantawa idan da sai an yi wani karatu an zo gun annabi ya fassara maka su waɗannan da ba su yadda da annabin baya ake suka fahimci zancen har suka imani da shi da haka wani wani zance ne da ba shi da asali ka zo ka ce ai dole ilimin akwai wani zahiri da wani batini sai an zo gun ka kuma ka bayyana wa mutane abin da ba haka yake ba Allah madauki ya kyauta to shine dai kun ga asalin yau sai yake cewa faminal adabi don haka daga cikin ladabi shine a karbi wannan abu wannan dan iska da ta kaɗo ta zo maka ta wahayi ka samu daga halalar ilahiyya ka samu wani ilimi to ladabi ne ka karɓa bil imani kama qubilat min al anbiya'i kamar yadda aka karɓe su daga annabawa kun ga abin da suke so da masu kai gare shi ma'ana kamar yadda annabi aka yi masa wahayi ya zo ya faɗa to waliyi ma in ya zo ya ce muku ai ya ji wani abu a jikinsa abu kaza kamar kaza ne kuma ya faɗa muku to ku karɓa wannan kuma ita ce kofar abautar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wurin za mu tsaya za mu tashi nan gaba inda yake cewa wa karamat ko za mu koma cikin littafin a sama inda yake cewa wa karamatu auliya illahi ta'ala a azumu min hadhihi al-umur nan za mu tashi bi idnillahi darasin mu na gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu ka dawwamar da mu akan hanyar manzanka sallallahu alaihi wasallam wannan hanya wadda take cikin alkur'ani take cikin maganar manzan Allah take cikin ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah mu mun gamsu da ita Allah ka ƙara tabbatar da mu akan ta wanda ya karkace mata ya Allah ka tallafa masa ka taimaka masa ka dawo da shi kanta Allah subhanahu ta'ala ka hada kanmu akan bin littafinka da bin sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik